نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تتعدد مسؤوليات الوالدين في الأسرة وإحدى هذه المسؤوليات الرئيسة المنوطة بهم هي تربية الأولاد وهي من الواجبات التي أمر الله تعالى بها الوالدين وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وقد دلت الشريعة الإسلامية على أن للأولاد على والديهم حقوقا تتعلق بتربيتهم على النظام التربوي الإسلامي فمن حقهم تربية أبدانهم بتوفير الحاجات الإنسانية من التغذية والكسوة والإسكان والعلاج وسائر الأشياء التي لا تستقر الحياة إلا بها قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومن حقهم تربيه ارواحهم وعقولهم وذلك بتعليمهم العلوم الدي وذلك بتعليمهم العلوم الشرعيه والكونيه وتربيتهم على محبه الله وتعظيمه وعبادته والخوف منه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه وعباد الله الصالحين وكذا تربيتهم على الشجاعة والحرص على طلب الرزق الحلال وحب, وحب الإحسان إلى ذوي الحاجات وكراهة الكفر والفسوق والعصيان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال القرطبي رحمه الله تعالى قال قال مقاتل ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبده وإمائه قال إلكيا فعلينا تعليم أولادنا وأهلنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب وهو قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ونحو قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ومن حقوق الأولاد التلطف معهم وجلب محبتهم وتقبيلهم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم قالوا نعم فقالوا والله لكننا ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه عباد الله هناك امور فعلها يفسد تربيه اولاد المسلمين فيجب التنبيه عليها في هذا المقام ليحذر منها كل من يهمه امر تربيه الاولاد فمنها السبعه التاليه اولها اهمال الزجر من المخالفات الشرعية وأداء الواجبات الدينية ومن ذلكم ترك الصلاة والجمع على فراش واحد بين الأولاد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء ثانيا إهمال الواجب من التكاليف والنفقات في حق الأولاد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ثالثا إهمال متابعة حركات الأطفال مع غيرهم من الصبيان والكبار وما يتلقون منهم من المنافع والمضار روى الشيخان عن عبد الله بن عم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث رابعا حملهم على افراح واعياد غير مشروعه كعيد الميلاد ونحوها وهي اما بدعه ضاله واما عاده اجنبيه وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والحديث صححه الألباني خامسا جلب ما يهدم الأخلاقية الإسلامية إلى البيت من المرئيات والمسموعات وأدوات اللعب فمن حق فمن حق الأولاد إبعادهم عن إبعادهم عن مرانع الفجور والضياع وألا يتركهم يتربون بالسبل الخبيثة من التلفاز والهاتف وغيرهما فقد روى مسلم عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة سادسا إطلاعهم على ما من حقه أن يخفى عنهم مثل شرب المخدرات والدخان ومثل معاملات البضع أو حديثه بين الزوجين ومثل الخلافات والمشاجرات اللفظية أو الفعلية بينهما ومثل مشاهدة أفلام العنف والرهب والعدوان أو ذكر فعلها مدحا وغير ذلك من الأمثلة سابعا الجور في الحكم بينهم أو تخصيص بعضهم بالعطايا دون البعض روى الشيخان عن النعمان بن بث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاما فقال أمه فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير فذهب بشير ابن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وانا مسلمين wannan shine turmi na biyu na hudubobi guda biyu da suke magana akan tarbiyyar yara da haƙƙinsu akan iyayensu a makon da ya gabata mun yi bayani akan haƙƙin da yake kan uba na yaronsa tun daga kafin ɗaukar ciki zuwa bayan ɗaukar ciki zuwa lokacin haifuwa da kuma bayani akan haƙƙin yaro na zaɓa masa suna mai kyau da haƙƙin yaro na gujewa suna da zai iya tasiri a kan yaron saboda yadda mutum mai suna sunansa ke iya zama linzamin da zai yi tasiri a kan daidai ɗinsa ko ba daidai ba a wannan hudu ba ta yau mun ɗora ne daga kan bayan haifuwa menene yake haƙƙin kan uba yake kan uba na daga tarbiyyar yaro ta yadda zai kubuta a wurin allah da kuma yadda zai zama ya ɗora shi akan tarbiya irin ta musulunci wadda wannan tarbiya tana ɗaya daga cikin wajibai da Allah ya ɗora wa iyaye wanda duk ya san ba zai iya ba to bai halatta ma ya samo yaro ba kamar yadda bai halatta ga wanda ya tabbatar ba zai iya riƙe mace ba ya auri mace don Allah ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli to haka kuma bai halatta ba ga wanda ya san ba zai iya rike yaro ba ya samar da yaron wannan shi yasa addinin musulunci ya tsara wani tsari na musamman akan tarbiyyar yara ta ɓangarorinsu guda biyu ɓangaren ruhi da kuma ɓangaren gangan jiki waɗannan abubuwa guda biyu su suka zama da ɗan adam ɗan adam idan babu ɗaya to mutum bai zama ɗan adam ba idan ruhi ne babu gangan jiki to bai riga ya zama mutum ba idan kuma gangan jiki ne babu ruhi a jiki ya zama gawa shi ma ba zai zama mutum ba waɗannan ɓangarori guda biyu babu wani tsari a duniya da ya tsara yadda za a yi tarbiyyar duka ɓangaren ga yaro sai dai ya ɗauki ɓangare ɗaya ya bar ɓangare ɗaya amma addinin musulunci ya ɗora wa iyaye wannan ɗawainiya da haƙƙi na tarbiyya ta ɓangarori guda biyu na yaransu yana daga cikin haƙƙin da allah ya ɗora a kan iyaye na yaro shine farawa da tarbiyar gangan jikinsu domin daga farko idan an haife su abinda za a fara ginawa kafin su yi hankali shine a gina musu gangan jikin ya rayu har ya zama kwakwalwar ta rayu ta yadda za ta iya ɗaukan saƙo na yadda za a raya ita kwakwalwar da zuciyar da kuma ruhin Baka wajibi ne akan uba ɗaukan nauyin ɗan da aka haifa masa tun daga lokacin da yaron yake ciki kafin a haife shi na hanyar ciyar da uwar abin da yaron zai samu da sama mata abin da take bukata na kiwon lafiya domin yaron ya zama yana da lafiya haka kuma bayan an haifi yaron wajibi ne akan uba sawa'un yana tare da matar ko ya rabu da ita saboda haƙƙin wannan yaro ya ci gaba da ciyar da ita ta yadda za a samu ruwan nonon da yaronta zai sha haka kuma ya sai masa tufafi ya sama masa wurin zama ya kuma sama ma yaron nan wato kiwon lafiya da dukkan abin da rayuwa ba ta iya tabbata ta daidaita ga ɗan adam sai da shi dukkan abubuwa na bukatu na yau da kullum na yara wajibi ne akan uba ba wajibi bane akan uwa duk abin da uwa ta saya ta yi mustahabbi ne kamar yadda take iya yi a wajen cafane amma ba haƙƙinta bane wajibi ne akan uba ya sani cewa Allah zai tambaye shi akan dukkan bukatun 'ya'yansa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ɗawainiyarsu a kansa da wannan ne zai sa yaro ya zama ya samu tarbiyar gangan jiki ta yadda gangan jikin zai iya yin amfani domin gangan jiki ba zai yi amfani ba matukar bai ci abinci ba bai samu ruwan sha ba bai samu abin da zai rufe jikinsa ba bai samu kuma wurin da zai tsuna ya kwana ya ɓuya daga abubuwan da suke iya cutar da bil'adama ba dukkan waɗannan wajibi ne akan uba ya samar da su wajibi ne akan uwa ta isar da amfanar su ga yaron wajibin da yake kan uba shine samarwa amma ba wajibinsa ba ne ɗaukan yaro da kula da yaro da bashi abincin da sanya masa rigar da kula da shi kare shiga inda zai cutu a cikin gidan wannan duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora akan uwa shi yasa ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha shi uba haƙƙinsa ne samar da abin da ake bukata daga waje ya kawo cikin gida ita kuma uwa haƙƙinta ne bayan ya shigo cikin gida ta sarrafa su ta yanda kowa a cikin gida zai samu nasa amfanin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai tambaye ta akan wannan duk wanda ta yi sakaci bayan uba ya kawo abinci bata ba wa yaro ba ko ya kawo magani bata ba wa yaro ba ko tufafi bata sa wa yaro ba ko kula da inda ba zai je ya shiga cikin cuta ba ko wurin kwanciyarsa ko tsaftarsa bata kula da shi ba garin sakaci nata har ya sa yaron nan ya cutu to hakika duk da cewa ɗanta ne amma Allah zai hisabi tsakaninta da shi a ranar kiyama. yana daga cikin haƙƙi na tarbiyyar yara shine tarbiyyar ƙwaƙwalensu da kuma ruhinsu tarbiyyar ruhinsu shine tarbiyya ta addini tarbiyyar ƙwaƙwalwarsu shine tarbiyya ta ilimin duniya ta yadda yaro zai san duniyar da yake rayuwa a cikinta kuma ya nemi abin da zai amfanar da shi ya guje wa abin da zai cutar da shi wannan ba tarbiyyar ruhi ba ne tarbiyyar wato zuciya ne da kuma kwakwalwa to dan adam yana bukatar wannan kuma ba inda zai samu sai a wurin iyayensa wannan bangaren shi kuma haƙƙin uwa da uba ne duka tare a wajen haƙƙin gangan jiki an raba biyu shi ya kawo daga waje ita ta yi daga ciki amma a nan bangaren duka biyu kowa yana da nasa haƙƙin a ciki wajen kula da tarbiyyar yara da ilimantar da su daidai gwargwado na sanin addini ilimin sanin addini bai takaita akan a sashi a islamiyya ba ballantana wato a ce garin babu islamiyya tarbiyar addini ko ilimantar da addini bai takaita akan koyar da yaro alifin ba'un ba ballantana uba ko uwa su ce ai su ba su iya ba a'a ya hada da duk abin da za a dura wa yaro a cikin kwakwalwarsa na sanin waye Allah waye manzan Allah sallallahu alaihi sallama yaya addini yake irin waɗannan abubuwa a aikace yaro yake iya gane su ba dole bane sai an sa masa littafi an buɗe ko kuma ya iya karatu da rubutu waɗannan ɓangarori guda biyu duka duk wanda ya zauna da yaro dole ya kula da su haka kuma karantar da yaro abubuwa na ilimin duniya sanin ina ne inda in ya shiga zai cutar da shi ina ne inda in ya je zai amfanar da shi sannan kuma sanin yaro wato ubangiji da girmama shi da tsoronsa da sanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da girmama shi da ƙaunarsa da ƙaunar sunnarsa da shiriyarsa da kuma ƙaunar bayin Allah nagari duk in an ce bawan Allah nagari ko a da ko a yanzu a cusa wa yaro ya ji yana son bayin Allah mutanen kirki domin yana ɗaya daga cikin inda za a iya yin babban kuskure a kan yaro idan aka tura wa yaro sha'awar rayuwar wani wanda baya da alaka da nagarta irin ta addini to yaron zai tashi ji yana son irin wannan rayuwar saboda yadda aka ɗora yaro a kai akan abin da yaro yake tashi kenan waɗansu sukan yi kuskure tun suna tun ƴaƴansu suna ƙanana ta hanyar abin da suka sa a talabijin ana kallo suna nuna suna son wane uwar ta ce tana son wance wannan yakan sa yaron ya tashi shi ma waɗannan yake so amma idan ya ga abubuwa na addini shi ake kallo a gidansu kuma ana nuna ana son hakan to yakan sa yaro shi ma tun farko ya tashi ya ji yana so da irin wannan da barbaru ake tarbiyyar yaro ba dole sai an buɗe littafi an karanta ba mutum yana iya ɗaukan yaro ya kai shi makaranta da tafi kowace tarbiyya amma kuma a gida yana rusawa sai zama duk abin da ya a makaranta ba zai yi amfani ba sai irin su ne yaran da za su tashi suna da ilimi da karatun qur'ani da haddar hadisai amma kuma tarbiyyar su bata da kyau saboda iyayen ne suke batawa a gida bayan malamai suna kokarin ginawa Allah madaukakin sarki ya dora wa iyaye wannan yana daga cikin abin da ya wajaba a tarbiyyantar da yaro shine a dora a tarbiyyantar da yaro akan shaja'a wato yanda yaro ba zai zama rago ba akan komi kuma a koya wa yaro yanda ba zai zama sakali ba ya rinka tashi yana yin abubuwa da kansa ana yawan aikensa yana motsi ya kai kawo sannan kuma in ya dan fara wayo a rinka nuna masa yanda ake iya neman abin kai yanda ba sai ya jira uba ya bashi ba zai iya mutuwa yanda ba sai ya jira uwa ta bashi ba tana iya zama bata da shi amma ya yi kokarin yanda shi ma zai samu da kansa tun yana dan karami ya kamata a koya wa yaro irin wannan in mutum manomi ne ya dauki yaro ya je da shi gona ya ce da shi ya tona wannan gyadar da kyar yana yi shi ma ya rinka sanin yadda ake wahala a ɗan yi wahala ya gaji shi ma ya yi gumi ya ga yadda uban yake yi shi ma sai ya tashi yana ƙoƙarin nema ba zai rinka jira uban ya bashi bayan ya ba wasu ba haka kuma uwa ita ma a cikin gida koya wa 'ya'yanta mata yadda ba a yin kasala wajen aikace-aikace da share-share a gida komin gatanka komin dukiyarka ya kamata ka sani ba gata bace yarka ta tashi bata iya girki ba saboda akwai mai iya girki a gidan kuma ai in ta yi aure ma zaka hada ta da masu aiki kuma za ta auri mai kuɗi wanda ba sai ta wahala ba wannan yana ɗaya daga cikin wauta a cikin tarbiyyar yaro ko kai ne shugaban ƙasan garinku ya kamata yarka ta zama ta iya girki ta iya wanki da kanta ta iya wanke kwanon da ta ci abinci ta iya duk irin waɗannan abubuwa ta yadda idan wata ta zo tana aiki a ƙarƙashinta za ta girmama ta saboda ta san wahalar aikin za ta kuma girmama ta ta san da cewa Allah ya fifita ta don haka ta gode wa Allah amma ba ta san wahalan ba za ta ɗauka duk talakawa aikin banza suke yi ba wata wahala ba ce sannan kuma zai rika kawo ɗagawa da girman kai akan yaro sannan kuma rayuwar nan ba ta da tabbas ba kowa bane yake da tabbacin cewa don ya samu a yau 'ya'yansa su ma za su samu a gobe sannan kuma yana daga ciki tarbiyyar yara akan wato yadda za su rinka ƙaunar marasa akwai kar su rinka suna jin son waɗanda suke da shi kaɗai gidansu akwai waɗanda ke kama su ziyara sai masu akwai amma ba su san yadda marasa akwai suke ji ba to ɗaukan yaro da haɗa su a cikin 'ya'yan talakawa da gwada musu muhimmancin wanda baya da shi shi ma a cikin rayuwa ta yadda kai ma in ta kama ka shiga ciki zaka iya rayuwar ko kuma ko baka shiga ciki ba zaka gode wa Allah akan Allah ya fifita ka akan masu marasa akwai da kuma koya musu ihsani in zaka bada sadaka ka bayar a gaban su ba don riya ba sai don su san ga yadda ake yi sannan in zaka bayar da kyauta ko sadaka ka ba su ka ce su je su bayar ka rinka nuna musu yadda ake jin daɗin bayarwa sama da yadda ake jin daɗin karɓa yaro in ya tashi da wannan zai zama duk abin da ya samu ba zai rinka jin yana son kansa kaɗai da iyalansa ba wannan kuma yana daga cikin matsala da aka samu akan tarbiyyar mutane wato a cikin mu a yanzu da yasa tuntuntunin da suka tashi da irin wannan sai kowa ya tashi ba wanda ya sani sai kansa ina tabbatar muku wallahi inda iyayensu sun nuna musu tun suna ƙanana kishin mutane da kishin ƙasa ba za su yi haka ba yanzu ka lura da turawa da yawa ai ba musulunci ne yasa su suke yin nagarta da kuma son ganin cewa mutum ya yi gaskiya akan hukuncinsa ba a'a saboda tun suna ƙanana ne aka koya musu haka duk abin da aka ɗora wa yaro ya tashi na tausayin wanda baya da shi haka zai tashi da shi to kai da za ka yi a addinance ka samu lada ga kuma wanda shi yake yi baya tsammanin lada a wurin Allah amma kuma yana jin tausayin waɗansu Allah ya kyauta yana daga cikin haƙƙin yara a kanmu shine idan aka zo wannan tarbiyya ta ɓangare na farko da na biyu ya zama ana yin shi a cikin tausasawa da jan yaro a jika da nuna masa ƙauna da nuna masa ana so ya yi nagarta ne don ana son sa ba ana so a yi nagarta ne saboda laifi ya yi ba ko da yaro kuskure ya yi idan dalili ya sa dole zaka dake shi ka dake shi kana nuna masa cewa kana son sa yasa kake dukansa ba kana kinsa ba kana kin laifin ne kadai sannan kuma tare da nuna wa yaro cewa ko da ya yi laifi har yanzu yana da sauran hop a jikinka amma daga yaro ya yi laifi ka bushe kwata-kwata ya zama baka da alaka da shi to zai sa ya yi jafa'i shi ma sai ya ɗauka shi ma ya zama ɗan ba ruwanmu musamman inda yana yana karami idan ya girma ya yi hankali ta yadda zai iya gane menene fushi shine zaka iya fushi da shi amma karamin yaro ba a fushi da shi kwata-kwata sai dai ka yi fushi da laifin da ya aikata sannan kuma yana daga cikin wannan shine nuna wa mutane cewa kana son ɗanka yana daga cikin kuskurenmu shine mutum ya rinka wai ka kina ka sayo duniya ta so shi wannan ba haka bane ka so naka duniya ma su so shi ka nuna wa mutane kana kaunar ɗanka ta yanda wani ba zai zo ya ci mutuncin ɗanka ba don yana jin tsoron in aka taɓa ɗanka akwai bala'i amma in ba haka ba kama baka damu da ɗanka ba baka damu da yarka ba shine zaka ji cewa wani ya je ya bata halawa ya je ya mata fyaɗe wani ya je ya ɗauki ɗanka ya sa shi cikin wani abu ko ya je ya masa fyaɗe duk wannan saboda ganin cewa uban ba abin da zai yi a kai ne amma aka gane cewa uba akan ɗansa zai iya sadaukar da ransa to zai iya sa kowa ya ji tsoron taɓa ɗansa don haka yana da kyau ka nuna wa ɗanka kana son sa kuma ka nuna wa duniya kana ƙaunar ɗanka kuma ka nuna ka gode wa Allah to sai dai ƙaunar ta zama tana da geji ba ƙauna irin ta sakalcin da ya yi laifi kuma ba za ka hukunta shi ba dalilin da ya sa kenan muka kirgo abubuwa guda bakwai da su ne suke wato ruguza tarbiyyar 'ya'yanmu a cikin wannan zamanin ko kuma suke daga cikin ginshikai cikin abubuwan da suka taimaka wajen rusa tarbiyyar yara na farko shine wato nuna ko in kula akan yaro in yayi laifi na saƙon Allah a cikin addini ko kuma na abubuwan da suke dole a cikin addini bai yi su ba abubuwan da aka hana ya aikata ko abubuwan da aka sa ya ƙi amma kai baka damu ba abinka zai iya ƙin yin sallah ba za ka damu ba zai iya aikata wani abu na laifi ba za ka damu ba kai dai karya maka laifi kai karka aike shi ya ƙi zuwa kar a ce na rashin kunya amma in saƙo ne na addini duk abin da ya ba abin da ya dame ka to wannan yana daga cikin mafi girman matsala da za ta iya ruguza tarbiyyar yaronka shine Allah ya cire masa albarka addini kuwa ya gama maka gata akan ɗanka domin in ba a addini ba ba inda za a ce wa ɗanka ya bi ka makarantar boko da kake kai ɗanka ba za a taɓa gaya masa darajar ka ba sai dai a gaya masa darajar gwamnati da darajar constitution in najeriya da darajar biyayya wa ƙasa da darajar wace ce amma ba za a nuna masa darajar iyayensa ba ba inda ake jin wannan sai a karatun addini sai a makarantar islamiyya to kai baka damu ba in bai je makarantar islamiyya ba ba abin da ya dame ka in bai je makarantar boko ba shine bala'i in ya je makarantar boko ya faɗi a jarabawa kai ta jin haushi amma ya je makarantar addini bai ci jarabawa ba bai haddace wane ne ba wannan baka jin ba abin da ya dame ka malamin islamiyya ya masa bulala kai ta daga hankali wannan wani irin karatun qur'ani ne sai da duka amma kuma in malamin boko ne zai dake shi ya fasa masa jiki shi kuma wannan ba abin da ya dame ka makarantar islamiyya ba za ka damu da maganar yaushe zai je ba yaushe ya dawo a hanya ya tabbatar ya isa ko bai isa ba amma makarantar boko mutane saboda bala'i gudu suke yi musamman makarantun da ake ji cewa wai suna da tsari mutum kar a yi latti saboda a ga cewa an shigar da shi sannan a ji a ɗauko shi a kiyaye dokokin makaranta amma ba a damu da na addini ba to wannan yaron yana da hankali ya gane cewa addini addini fa second abu ne baya daga cikin primary abu secondary kiya ɗinka ne haka shi ma haka zai tashi malaman addini ba su dame ka sosai ba malaman boko sun fi damun ka in aka tura mitin ana neman ka yana gani kana zuwa a makarantar boko makarantar islamiyya baka zuwa duk wannan yana daga cikin abin da yaro zai tashi ya gane cewa akwai abubuwan da su ne ya kamata ya ba su muhimmanci akwai kuma abubuwan da suke in an samu dama ne ake iya yin su to da haka ne zai gina addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci ayyanku su rika yin sallah tun suna yan shekara bakwai kuma kuna iya dukansu akan sallah in ba su yi ba zuwa shekara goma sannan ku raba tsakaninsu a wajen kwanciya yana daga cikin kuskure shine sanya 'ya'ya su rinka kwana akan shimfiɗa ɗaya maza da mata wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa a raba yara matukar sun kai shekara goma to kar a bar su su rinka kwana akan shimfiɗa guda ɗaya kuma yana ɗaya daga cikin abin da malamai ke cewa mutum yana da ɗaki ɗaya da shi da matarsa da ɗansa suna kwana yaro na ya zo ya fara girma yanzu kuma baya da halin da zai samu wani ɗakin da zai iya ajiye wani yaron akwai kuma matsala akan tarbiyyar wannan yaron ko 'ya'yan da za su gaba in ya ci gaba da kwana da shi da uwar yaron a cikin ɗaki ɗaya to wajibi ne ya dakatar da haihuwar har sai lokacin da ya tabbatar domin tarbiyyar yaron ta fi muhimmanci sama da samar da yaron samar da yaro ya halatta ne amma tarbiyyar yaro kuma fa ya wajaba ne mu gane wannan fikihun sosai shi yasa kana da mace ɗaya da ɗaki biyu ɗaya ɗakin matarka ɗaya ɗakin yaranka tunda ba za ka iya sa sun girma su kwana a cikin ɗakin matarka ba to ba za ka ƙara aure ba sai kana da damar da za ka kama wani ɗakin daban amma ka kawo ka tara 'ya'yan su rinka kwana a cikin wannan ɗakin ko su rinka bin ɗakuna suna gane cewa tun suna 'yan ƙanana suna gane cewa akwai wani abu da ke faruwa tsakanin iyayensu tun suna yan ƙanana irin waɗannan abubuwa suna iya tasiri wa yara wallahi akan tarbiyyarsu sannan ka zo ka rasa ina za ka ajiye maza ina za ka ajiye mata ka rika kai su unguwa suna kwana kai kuma don kawai tsabar damuwar ka ta bukatar ka ka je ka karo wata matar ka toshe ciki da falon ka bude wata kofar nan ɗakin waccan matar can ɗakin waccan matar wallahi tallahi yana da tasiri akan tarbiyyar yara kuma wannan auren da zaka yi ya halatta ne tarbiyyar ƴaƴanka kuma ya waje bane Allah ba zai tambaye ka ba don baka kara mata ba amma Allah zai tambaye ka in ka haifi yaron ka kuma tarbiyyarsa ta ruguje ya kamata mu zama muna da tunani akan kowane abu kuma kowane haƙƙi na addini mu rinka ajiye shi a inda Allah ya ajiye shi yana daga cikin abin da ke ruguza tarbiyyar 'ya'ya shine yin ko in kula da haƙƙoƙin da Allah ya ɗora wa mutum na ciyarwa tufatarwa da kulawa da samar da matsuguni da sauransu saboda idan yaro yana bukata ko kai ka bashi ba ko ya je waje a bashi shi yasa in baka bashi abinci ya koshi ba zai fita ya je inda za a bashi in kuma ya je galibin mutane ba sa bayarwa sai da iwa sai da sakamako sai da me za a biya su duk abin da mutum zai yi zai yi tunanin wannan yaron yana da uba don haka taya shi ma zai amfana a jikin yaron kai ba za ka iya sanin ta hanyar da ake amfana da ɗanka ko ƴarka ba saboda ba zuwa zai ya faɗa ba sai abubuwa sun zo sun lalace daga baya ka zo ka iya tsinkaya a walan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum alhali kai ka jawo don haka duk abin da yaronka yake bukata na yau da kullum wajibi ne ka samar masa kar ya rinka jin kwaɗayin na hannun waɗansu abu na uku shine wato rashin sanya ido akan yara da shiga da fitansu da suwaye kawayensu mata suwaye abokansu maza suwane ne suke hulɗa da su tsakanin manyan mutane da sauransu wajibi ne ya zama kasan dukkan kawayen yarka ko uwa ta sani wajibi ne ka san dukkan abokan ɗanka ko kuma ka zama kana da wakilin da yake sa ido a kai saboda duk kokarin da kake na tarbiya ba kowa ne yake irin wannan kokarin ba to ko wallahi dan wani zai bata maka naka ko a makarantar boko ko a makarantar islamiyya ko a wurin wasa idan yaro ya zama za su haɗu a makaranta ya iya ɓaci to kana iya ya iya ɓaci saboda ai an wasu kana iya cire ɗanka a wannan makarantar ko da ta allo ce ko da ta islamiya ce saboda gyaran ya zama nagari shine amfanin karatun ma ba ka ya zauna a gida bai haddace qur'ani ba ya fi maka akan ya je haddace qur'ani kuma ya zama ɗan banza don haka amfanin ilimi shine aikin da za a yi da shi din duk abin da zai sa a rusa aikin to gara a hakura da ilimin in dai an samu na farilla an samu na sallah to ballantana kuma makarantar boko ma sannan kuma mutum dole ya zama yana da sa ido gan an je makaranta karatun ake yi ko kuma yara sukan iya haduwa da abokansu su yi ta wasa wanda ma ka cire yaronka a cikin nan saboda abin da kake ginawa a gida yana iya rushewa a waje to dole ne mutum ya zama yana sa ido akan abokan 'ya'yansa haka a kasuwa haka a wurin sana'a haka a ko'ina haka kuma mutum ya zama yana sa ido akan suwa suke alaka da 'ya'yansa manyan mutane ba kowa ne yake da manufa mai kyau akan 'ya'yanka ba ko maza ko mata wanda zaka ga yana yawan damuwa da son 'ya'yanka to ya kamata ka gane shi yaya yake tukun ba kowa ne in ka yana son ‘ya'yanka yana son musu kyauta yana son ya goye su akan abun hawa da sauransu ka ce ka yarda da shi yana son ‘ya'yanka ba ne a'a ta yiwu akwai abin da yake so amma kai ba za ka sani ba wannan zamanin namu yana da abubuwa da yawa wanda in dai kana bincike za ka ga abubuwan takaici da yawa wallahi saboda haka dole ne ya zama kana sa ido akan duk wanda ka ga ko wata mace ka ga tana damuwa da ‘yarka tana son janta a jika to ka gane yaya take ya tarbiyyar ta take mutumin da kaga nagari ne kuma ka tabbatar saboda Allah yake yi shikenan ka sake sai ka dogara ga Allah amma mutumin da baka gama daddara da shi ba ka raba shi da ɗanka kawai sannan abu na gaba shine wato yana daga cin abin da ke ruguza tarbiya shine wato shigar da yara don wai a sa su farin ciki don wai a nuna musu ana son su a rika musu wasu bukukuwa waɗanda suka saba da shari'a ko a rinka kai su wurin ka ɗabi yayanka ka kai su wani wurin wasa inda je suna ganin arna suna jin sha'awar tsarin rayuwarsu ko kuma ka shirya wa yaron ka birthday ka kashe masa kuɗi ana yanka kek ana wani wane ne wannan dukan su wallahi ba su da amfanin kaumi in banda lalata tunanin yaro saboda wannan birthday din misali ko dai ya zama wato bid'a ce idan idan ana gani cewa abu ne da yake da alaka da addini ko kuma ya zama al'ada ce ta waɗansu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wani abu ba san shi ba addini manzon Allah ya haifi yaya amma bai taba ya zo ya ce har ma ya bar duniya ya bar waɗansu amma bai taba ya ce wannan yaron yanzu shekaransa kaza bari nuna masa a'a sai dai a nuna wa yaro yanzu shekaru kaza da kai wani amfanin ka yi a nuna wa yaro ya fi muhasaban baya ba ya fi tunanin yana murna ba ai duk abin da ya wuce kan ai bakin ciki ake a kansa rayuwar nan fa abubuwa uku ne ko da ko gaba ko yanzu abin da ya wuce ya wuce baka da damar da zaka iya dawo da shi ko mai kyau kai ya kamata ka rinka damuwa an karba ko ba a karba ba ballantana kai abubuwa mai munin da ba za ka iya kirga su ba gaba kuma bai zo ba baka da tabbas me ya fi damunka yanzu to yanzu wanda ya damu da yanzu me zai yi ya tsaya yana wani murnar cewa ya kai shekara kaza kawai don mutum yana da asarar kuɗi ya rasa me zai yi da shi in kana so ka sa farin ciki wa mutane ka sa wa haka kawai ka gayyaci makwabta ka gayyaci mutane ka ce akwai liyafan cin abinci haka kawai ya halatta amma karka jingina shi da wani abun da zai iya sa yaronka ya tashi shi ma ya ga cewa in kuɗi ya taru ya yawa fa akwai ta inda ake iya kashe su a banza a ji daɗi in kana so ka kashe kuɗi ka ji daɗi je ka samu talakawa ka ce su yi layi kawai kai ta watsa musu kai ta jin daɗi a haka shikenan amma ka zo ka kashe a banza a ba makaɗa a ba masu dafa abinci a ba masu waye haka kawai don Allah in ka tambayi mutum yanzu menene ya karu da shi kawai don an yi kek an zo ana ana wani happy birthday to me amfanin wannan abun don Allah me zai kara wa ɗanka wannan ne zai sa ɗanka ya ji cewa kana son sa Allah ya kyauta idan ko mutum ya jingina shi ga al'ada ne don wani zai ce ai ba addini bane shi saboda al'ada ya al'ada kuma asalinta shine ya halatta hadisi ya tabbata daga thabit ibn dhahak cewa ya zo ya yi bakance cewa shi zai yanka raƙumi amma a wani wuri da ake ce masa bawana a can zai je yanka raƙumin sai zai gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sai ya ce a to me yasa sai ka ce wuri kaza shi to shi da aka yace sai ce to a wannan wurin da ka faɗa akwai wani abin jahiliya da ake bautar gunki a wurin ya ce babu ya ce akwai wani biki hal kana fi ha idun min ayadihim akwai wani biki da suka saba yi na al'adarsu ko da ba wai na addini ba na al'adarsu ya ce babu sai ce to je ka cika sai nuna cewa inda akwai wani wani biki da suka saba yi na al'adarsu to ba ruwanka da wurin wannan ne ya nuna cewa duk wani biki na al'adar waɗansu karka kwaikwaya kai musulmi bikin birthday ba a san shi ba a wurin musulmi dukkan magabata na kware ba wanda zaka ji an ce an yi masa shi wanda yafi kowa cancanta a ce za a yi masa inda ana yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma ba su taba masa ba magabata shi sa duk wani abin da zaka ce don an haifi wani yanzu ka taru ana murna wannan ba san shi ba addini don lauka na khairan la sabaquna ilaihi inda alheri ne sai sun riga mu yi wallahi don sun fi mu alheri ba wani abin da muke faɗa addini face mun ce sun fi mu iyawa kuma muna kokarin koyi da su me yasa wannan shi ba za mu yi koyi da su akai ba yana nufi cewa wannan shi ba su iya ba ko kuma su ba daidai suke ba sannan abu na biyar shine kawo abubuwa a cikin gidanka da kanka bayan ka kashe kudinka ko ka kashe guminka wanda zai rusa tarbiyar 'ya'yanka na daga abin da ake kallo ko abin da ake sauraro ko wani abin wasa ya kamata ka tantance menene zai shigo gidanka saboda wai ka faranta wa 'ya'yanka ko iyalanka rai fina-finai da ake iya kalla a cikin gida ko waɗansu waƙoƙi da ake saurara a cikin gida duk wani abin karkamanta da tasirinsu kuna kallo da kai da yaranka zaka ji suna amsawa a daidai lokacin da malamin islamiyya kuma zai musu bulala in sun zo ba su kawo haddasa sabbi ba to yanzu na malamin islamiyya zai ji ko naka malamin islamiyya ya ce masa ya haddace shi kuma akwai dan wahala bayan wahalar da take ciki kuma shedan yana hanawa wannan da ka kawo waka kuma da hausa ne da yaren su yake ji kuma ya ga ana takarawa shi ma kuma yana so ya hole sannan shedan yana ƙara taya shi to haka naka ya fi masa sauki kuma kai ka kai shi makarantar amma ya ga ka kawo wannan inda da ka kai shi makaranta ka damu da can da ka kawo kaset din sabbi an sa a gida inda ka damu da abin da ake koya masa na addini da ya ga kana kunna tashoshi na addini yaranka su gani wala akwai lokacin da mutu yana so ya yi tsiyafa ba hana ka ba amma dan Allah ka bari sai 'ya'ya sun yi bacci saboda su gaba ka tashi ku yi tsiyarku sai zama da kai da matar da wane ne dukan ku ne a can amma don Allah kar ka bata ƴaƴa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi me zaka ce kai kana da control zaka yi istighfari zaka yi zaka yi wane ne zaka zo ai inna la gafurur rahim dan ka fa in ya riga ya tashi da shi ba zai gane cewa kuskure bane fa saboda babban matsala ita ce ka yi laifi ko baka san laifi kake yi ba in yaro ya tashi gana a gidansu ba zai taba tsammani cewa laifi bane amma kai da kake ka san laifi ne da dama dama fa saboda haka wallahi mu mai da hankali akan irin waɗannan abubuwa ana rena su Allah ya kyauta wani malami yake gaya mana cewa kwanakin baya da aka yi ta yin yayin wata waka wadda aka riƙa yi ana rawa miji da mata ɗin nan sai yake cewa a gidansa sai kanwar matarsa ta zo sai ta zo ta sa a waya yadda shi ita suka yi da mijinta sai yaran sai su maza da mata sai suka sa ana samu su wannan waƙai suna tashi suna yi irin yadda suka ga ana yi suna kwaikwayon miji da mata shi fa uban bai yi ba uwar ba ta yi ba in ma sun yi ba su yi a gaban yaran ba amma tun daga yanzu 'ya'yan sun koya saboda cikin gidan aka kawo to ina kuma ga inda shine da uwar suka yi ba rawa aka hana ku ba ba waka aka hana ku ba kai da matarka amma ka sani akwai abin da zaka yi a gaban yaranka akwai abin da ba za ka yi a gaban yaranka ba sannan kuma akan wannan ne yasa malam ibnu uthaymin Allah ji kansa da gafara ya istidlali da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wallahi mutum ya ci amanar iyalansa kuma sai Allah ya hana masa aljanna in mutum ya rusa tarbiyar ƴaƴansa da na matansa ta hanyar kawo musu abin da yake na haram hadisi ne ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan ba wani bawan da Allah zai bashi kiwon waɗansu bayan Allah a ƙarƙashinsa ya mutu yau ya mutu wa huwa gashun lira'iyati ya mutu ranar da ya mutu alhali yana ha'intar wannan wannan amana illa harrama Allahu alaihi aljanna Allah sai ya haramta masa aljanna sai ya ce wannan hadisi yana aiki a zamanin mu da mutum zai sayo TV ana kallon abu na haram akan ƴaƴansa ya bata ƴaƴan saboda ai amanar Allah aka dora masa ta al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bata su bai bi hanyar manzan bai dora su akan tafarkin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama yace illa harrama Allahu alaihi aljanna Allah zai haramta masa aljanna saboda yanda ya haramta ma ƴaƴansa su su samu aljanna ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaya shi zai samu akwai abubuwan da muna ganin su kamar da sauki amma wallahi suna da girma a wurin Allah abu na kusa da ƙarshe shine wato yana rusa tarbiyyar yara nuna musu abin da bai kamata su gani ba ko sa su su ji abin da bai kamata su ji ba kowane abu na rayuwa yana da marhalar da ya kai amma akwai lokacin da yaro kwakwalwarsa ba ta kai yadda zai iya ji ba idan uba yana shan taba ko yana shaye-shaye ko uwarsa tana shaye-shaye na biyagun abubuwa sai ya yi a gabansa yaron ya ga yana sha don Allah za a iya tashi a ce masa ba kyau ko da bai sha ba zai riƙa yin irin yadda baban yake yi in ya sha to ballantana kuma ma abin da iyaye mata suke yi yana daga ciki shine duk wani abin da ya shafi sirri na tsakanin miji da mata da suke yi a ɓoye to su tabbatar da cewa 'ya'yansu ba su ji ba sau so da wannan yana iya sa yaro shi ma ya ce shi ma zai gwada kuma in zai gwada akan wa zai gwada akan kanwarsa zai gwada wannan yake sa abubuwa da yawa na abun kunya da yake faruwa a cikin gidajen mutane waɗanda ta yi su ba za su sani ba amma wallahi yana faruwa kuma mijin da matar su suka jawo 'ya'yan suka ji ko kuma yin zancen abun a gaban yara ko zancensa ko a aikace sannan kuma yin fada na tsakanin miji da mata a gaban 'ya'ya miji ya yi tsawa wa matarsa ya gaya mata komi ya zage ta ko ya dake ta ko ita ta gaya wa mijin yi wa matar haka shi uban ya yi zai sa yaron ya tashi ya gane ashe mugunta in kafi karfin mutum kawai ka buge shi yin matar yin matar a gaban uban zai sa su gane ashe za ka iya rena ko da mutum ana ganin shi yana da karfi ka yi kuma ka kwana lafiya duk irin waɗannan abubuwa yaro yana tashi da su kuma ba wai sai ka masa lacca a kai ba yana da hankalinsa shi ma zai ɗauka haka in za ku yi rigimar ku da kai da uwar gida za ku iya yi ba a hana ku ba amma ku bari sai yara sun yi bacci ko ka kore su waje sai ku yi hayaniyar ku ku yi dambe in haka kuke so ku yi in kuka gama za ku tashi amma 'ya'yanku wallahi kuna kawo al'umma asara ne wanda ba a san wa zai zo ya gyara ba abinda ku kuka yi da kanku fa kai da matar duk tsiyar za ku iya gyara wa kanku ku amma ƴaƴan in kuka bata wa zai zo ya gyara sannan kuma yana daga ciki shine kallon waɗansu fina-finai da suke iya nuna mugunta al'unf ko suke ko irin horror film abun tsoro duk yana bata wa yaro kwakwalwa wallahi sha yaro yana ganin abun tsoro abin da zai iya razana ya zo yana mafarki a kai ko ya rinka to yana sa daga baya yaro kwakwalwarsa sai zuciyarsa ta bushe sai ya daina jin tsoro kuma akwai abubuwan da ya kamata ka ji tsoron su fi'ila ka ji tsoron makami ka ji tsoron waye ka ji tsoron wuta sai yaro ya ji baya jin tsoron su in kwakwalwar yaro ta saba da irin wannan to wallahi ka shiga uku shi yasa zaka je a garuruwa da yawa yaro ya kashe ubansa ya kashe uwar yaro yayi wane ne me yasa saboda ya saba da cewa baya jin tsoron kuma baya gani a ko ta kurma ana iya kashewa a bindiga a yi wane ne shikenan sai ya gwada akan iyayensa ko kuma wani mugu wanda aka sani uban a rika ji yana yabonsa ka ai wane kaza kaza kuma kowa san mugu ne ba a ji uban yana yabo to in kushewa uban yayi yaron zai tashi shi ma ya rinka gane wane ba abun a so shi bane amma in ya ji uban yana yabo ko wani zalunci ko ta cuta ko ta mugunta da wani yayi yana daga cikin irin wannan shine sa wa yaro koya wa yaro rashin haƙuri ka koya wa yaro shaja'a ta yadda in sun zo faɗa da wani kar ya bari wato haka kawai a dake shi ka koya wa yaro yadda zai shaja'a ya iya kare kansa amma kuma ka koya wa yaro kuma tausayi da rashin mugunta da rashin dukan wanda ya fi karfinsa da rashin tsokana amma wani shi da kansa zai ce wa ɗansa je ka dakiwa ne je ka rama a lokaci ɗaya za ka yi hikimar da za ka koya wa yaro haƙuri a wani wurin za ka koya wa yaro ƙarfi a wani wurin duk za ka yi hikima ina ne inda yaro in an dake shi zai rama ina ne inda in an dake shi zai haƙuri sannan abu na ƙarshe shine yin adalci a tsakanin yara yana daga cikin abin da ke ruguza tarbiyyar yara shine in ka zo ba su abu wane ya gane cewa shi baka son sa baka bashi daidai da nawa ne yana sa yaron in ya tashi shi ma zai maka irin yadda ka musu shi ma sai rinka zaben wanda ya ga dama ya bawa sai ga bai damu da kai ba saboda kai ma da baka nuna ka damu da shi ba ko ya sa ya rinka gaba da wannan dan uwan nasa don ba yanda za a yi a ce bayan ka mutu ya san da kana da rai kana fifita su komin kirkin ɗayan ya rinka ji yana son sa saboda ya san an fifita shi a kansa sai tashi yana yana kinsa yana wane ne shi yasa zaka ga daga ka mutu wane yana kokarin boye wani abu da ya gani ta hanyar sa ta fito kare fito cikin gado saboda ya san in aka bari shi bai amfana da komai ba an ba wane kaza an ba wane kaza annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sa annu'man ibnu bashir babansa ya zo raba abu kawai sai ya dauki kyautar bawa sai ya bashi sai mamar yaron ta ce a wallahi ni ba zan yarda da wannan rabon ba sai dai in ka je in manzon Allah ne ya approve sallallahu alaihi wasallam suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to yayi kyau ka ba duka yaranka don na san yaron ka ba ɗaya bane yace a awa bashir kawai na bayar saboda shi nafi so shi yafi kokari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ashhadu ala jawr ni bana zama shaida akan zalunci ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku don haka kuskure ne fifita wani yaro akan wani yaro cikin komi zaka musu dinki zaka sai musu abu zaka sai musu abinci zaka yi wane ne kiwon lafiya wannan nasa in ya tashi wancan ma ka yi duka su gane cewa haka kake yi inda zaka iya bambantawa kadai shine in wani yana da wata bukata tasa ta yanzu da ta taso to wannan sai ka masa yaro yazo zai aure ka masa ba zaka ce wannan shi kuma ka bashi kuɗin sadakin ya aje ba wannan ta zo za ta yi aure an sai mata kaya ba za ka ce wannan da bata zo aure ba ita ma a sai mata wannan zai je makaranta yana da kokari akan makaranta ka ba shi kuɗin makaranta ka ba shi kuɗin breakfast ka ba shi wani abu don don shajja'a shi wannan kuma baya son makaranta shi ka hana shi wannan duk ba ba rashin adalci bane abin da mutum yake yi daidai ka ɗora shi akan daidai din ya ci gaba wannan ya hadda qur'ani yayi wane ne sai ka masa abubuwa wannan da bai ba baka masa ba wannan baka yi laifi ba amma har kawai al'amura daidai na yau da kullum ka yi wa wani yaro ka hana wani yaro manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su taimaka idan aka kula da su wajen tarbiyyar 'ya'yanmu Allah Ubangiji ya riƙa mana tarbiyyar 'ya'yanmu Allah Ubangiji ya gafarta mana kurakurai ya kuma daidaita mana daidai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا لله قانتين